إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدتك سادوا وأنا مثلتي من البركة مثلتي من محمد الديني أنا نتبور cikin garin Maiduguri ta jihar Borno a yau Juma'a goma ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka inda muke cikin tafsirin surat Ibrahim alaihi salam kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara wannan zaman da yake da akwai tambaya da yake da ɗaya ko biyu a tambayar farko akwai wanda ya rubuta yake tambaya game da azabar kabari cewa akwai wasu wanda suke inkarin azabar kabari ba su yadda cewa akwai azaba ko ni'ima a cikin kabari ba to wannan yaya ya kamata a mayar musu da martani to ina ga karatun da muka yi jiya shi kadai ya ce zama martani saboda mun karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce wanda yake magana kan tambaya da za a yi wa mutum lokacin da aka sauke shi cikin kabarinsa in mumini ne da irin ansa da zai bayar da kuma yadda ubangiji madaukakin sarki zai sa mala'iku su nuna masa gidan da na aljanna daga nan kuma hucin ni'imar gidan aljanna duk da suke shi inda yake wanda yake kuma ba mumini ba ya kasa ansawa tun daga nan mala'iku su rika ba shi hidima ƙaran da kowane irin halitta zai ci in ban da mutum da aljanna su ne ba za su ba hadisai da dama sun zo wanda suka tabbatar da cewa akwai azabar kabari hadisai ne mutawatirai kada shi a tawatur hadisai ne da sahabbai suka yi gangan ko wajen rawaito su wanda har ta sa babban malamin nan abubakar al-husayn al-bayhaqi husayn ibn abubakar al-bayhaqi ya yi littafi ta tukam a kan azabar kabari wanda yake hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara a cikin littafi guda dan ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari inda akwai azaba akwai ni'imar kabari idan mumini ne to kabari zai zama masa wata mataka ce ta farko mataka kala ce ta farko ta shiga aljanna tun daga nan zai fara shan wato hucin ni'imar gidan aljanna haka nan idan ba ba musulmi bane ko kuma musulmin banza ne to tun daga kabari zai fara jin hucin azaba ta Allah ta Allah ko sarki ya faɗa mana dangane da mutanen Fir'auna cikin Alƙur'ani yake cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ubangiji ya gaya mana cewa wanda suka bi fir'auna Allah yake ba mu labarin irin azabar da za su za su yace annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wuta ce za a rika buduro musu ita safa da yamma wato safa da yamma ana buduro musu da wuta sannan ranar da alkiyama za ta tsaya a ce da su ku shiga cikin azaba mafi tsanani to wace azaba ce ake musu guduwan ma'ashiya ita ce azabar kabari a makwancin su kafin tashin kiyama don a ta tashin kiyama din Allah ya faɗi ta ce wa mata ko musa'a adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab shi kaga kafin alkiyama ta zo za a rika musu azaba tafa da yamma wannan ita ce azabar kabari yamma wani abu Allah na ce min ma qati'atihim وغرقوا فأدخلوا نارا saboda kuskurensu na ganganci ko ko sai aka nutsar da su a cikin ruwa ba udkhulu fa udkhulu nara fa'u dinnan fa'u ta'kid ce wato daga nutsewar su a cikin ruwa kuma sai aka shigar da su wuta kaga ba ita ce wutar da da za a shigar da su ranar gobe kiyama ba wannan azabar kabari ce suna cikin ruwa inda ruwa ya zama makabartar su to kuma nan ma wata wuta ce Allah yake babbaka su da ita a ranar gobe kiyama kuma fir'auna zai wuce gaba ya mutu jagorancin zuwa ga wuta kamar yadda Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awhadahum an-nar wa bi'sa al-wizru al-mawt wato ranar gobe kiyama shi fir'auna ne zai wuce gaba ya yi musu jagoranci zuwa fada wa cikin wuta Allah ya ce saboda haka akwai akwai akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari kuma wani abu ne wanda ya kamata duk mai hankali ya yarda ko bacci wannan wanda yake na kurkusa wani abu ne wanda yake na kurkusa Allah ya kira shi mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar bacci Allah ya kira shi mutuwa to a cikin bacci mutum wani lokaci zai yi mafarki yana jin kaya wani lokaci ko ya yi mafarki yana shan wahala in ya yi mafarki yana jin daɗi duk sanda aka tada shi yana cikin wannan mafarki sai ka ga yana bana ka ba ta mu mafarki na wallahi kaga har na zo da in kuma yana shan wahala ne sai aka tada shi ko ya farka sai ka daina sai ka daina wani alhamdulillah kai na ji daɗi a ma mafarki to kaga wannan wata alama ce da cewa bayan mutuwa ruhi zai iya azantuwa ruhin ta zai iya azantuwa ko ya ji daɗi ko a ko a gwargwadon irin abin da ɗan adam ya je wa Allah da shi saboda haka maganar wani yanzu ce wai ba azabar kabari ko ba ni'imar kabari wannan akwai hauka a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an tatadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ba dan kada ku daina zuwa makabarta binne ɗan uwanku ba da sai roki Allah kowa ya je makabarta ya ji azabar waɗanda ake wa azaba a makabartar to in ana jin hayaniya da kururuwar su ko ba za a je makabartar ba sai ga mutum ya mutu ana gayyata mutane da a sai gaskiya ne ku je sai kun dawo ma musa addu'a daga nan to kaje kaje ana ta kururuwa ana wayo mutunce ku ana za mu wayo na shi na uku wayo baya na wayo kaina to kaga ba za ka in ka komo gida ba za ka ga shi ba wani ma nan take sai ya suma wani ma ya mutu to saboda a rika kai mutane makabarta sun mutu shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya koya wannan sauki amma duk wata halitta tana jin wannan sauki duk wata halitta takan ji wannan sauki shi yasa lokacin da yan yan Ismailiya waɗanda suke da'awar su mabiya ahlul baiti ne suka rika nuna wa mutane cewa ai ai su suna da karama domin manyan su limaman su wanda suka mutu idan dabbobi ba su da lafiya aka je aka kai su gurin a makabartar limaman suna samun waraka to in sai ya yi cewa wannan ai shirme ne ba su san cewa azaba ce suke sa suna wani gobe ce saboda azabar da ake yi musu idan misali abin nan shanu ko raƙuma cikin su irin ya rike din nan ya kulle ba sa iya bayan gida to idan aka kai su makabartar waɗannan arna din yayin da za su ji ana nan ana musu azaba suna ihu su kuma sai su firgita daga nan sai su shiga zawo sai su yi yace musulmi a ƙasar sham wato suna irin wannan idan dabbobin su ba abinda sai su kai su makabartar ismailiya dabbobin sun ji wannan hayaniya da hargowa da rugundi shi kenan sai cikin ya saki sai gudawa ce to ko kabar kabarburan yahudu da nasara kasa su haka za su saboda ka ba karama ba ce wannan nadama saboda ka akwai azaba kabari kuma ubangiji na iya diyar da wanda ya ga dama ma ya diyar da shi din a haka kamar yadda aka tambaye shi ku lissafi da taimiya cewa zai yi a jiyar da dan adam wani wani na iya yaji din wani yana iya yaji wannan azaba din za mu tashi daga kan aya ta talatin alam tara ila alladhina baddalu ni'mat allahi kufra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار to shine ubangiji madaukakin sarki yake ta akibi wato ƙarin bayani akan abin da ya gabata ubangiji a baya ya yi mana maganar muminai da irin sakamakon da za su samu a wurin Allah da kuma kafirai da irin sakamakon da za su samu a wurin Allah sannan ubangiji ya kawo misali na mumini da kuma misali na kafiri to shine ubangiji ke kare ƙarin bayani yace alam tara ila alladhina baddalu ni'matan ba'da kufran ashe baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu gida na halaka jahannama yaslaunaha wutar jahannama ce wacce za su rika shiganta wa bi'sal qarar tir da wannan matabbata wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sabili sun sanya wa Allah kishiyoyi domin su fitar da mutane daga tafarkinka qul ka ce da su tamatta'u ku dan ji daɗi ku dan more kaɗan fa inna masirakum ila nar domin lalle makomar ku zuwa ga wuta take ubangiji madaukakin sarki yana gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma duk wani ma mai karanta alqur'ani alam tara alam tara bi ma'ana alam ta'lam baka sani bane kamar da ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil domin a lokacin da abin ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a ma haife shi ba dan a shekarar aka haife shi bayan abin ya faru amma kuma ubangiji sai amfani da tara wannan ita ce ru'ya ilmiya ba ru'ya basariya ba akwai gani na ido ru'ya basariya akwai kuma gani na ilimi akwai gani na ido akwai gani na basira to wannan gani ne na basira ubangiji yake magana alam tara nan zai iya daukan ma'anar ru'ya wato basariya din kamar waɗanda suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yadda kafirai ga ni'imomin da Allah ya musu amma kuma suna kafirce masa wato za su gani da idan su kai da ake baka labari ba lallai ka gani wato a ce ka halarci lokacin ba amma kana da ilimin abin ka san abin da ya faru a lokacin kamar da ubangiji yake ta alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulum alam tara ila allazina kharaju kaga lokacin da ake bamu labarin ya riga ya wuce mutanen annabi Musa ake gaya mana amma sai aka yi amfani da kalmar tara sannan kuma amfani da kalmar ru'ya a irin wannan guri don a nuna maka cewa labarin da Allah yake bayarwa wato saboda tabbatar ta da yakinin ka kai ka ce ma wani abu ne da ido ya gani wato kamar ma ka gani ka cire shakka da kokonto daga zuciyarka kamar a gaban idanka aka yi kuma ka gani da idanka yasa kalmar tara din take zuwa duk tana da ma'anar ru'ya ilmiya to ru'ya ce ilmiya amma wato wajen tabbata da yaqini kamar ru'ya ce basariya alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba ibn abbas yace su ne quraishawa mutanen makka waɗanda Allah madaukakin sarki yayi musu ni'ima iri iri amma kuma suka suka canza wannan ni'imar da kafirci maimakon ni'imar da Allah ya musu ta sa su rika bautawa Allah sai suka canza ta suka zaɓi kafirci maimakon maimakon ni'ima Allah yana gaya mana ni'imar da musu da ila fi quraish ila fi rihlat as-sitai was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ubangiji yace saboda saban saban quraishawa saban da suka yi na fita fatauci su fita wato fatauci zuwa sham ko su fita fatauci zuwa yemen a lokacin zafi da a lokacin sanyi sukan je waɗannan garuruwa su fatauci ubangiji ya san ya saukar musu wato da da zaman lafiya za su fita su yi tafiya da nisa ba tare da sun gamu da abin tsoro ba ba tare da yan fashi ko mayaka ko mahara sun kare su akan hanya ba ubangiji ya samar musu da amnu suna fita suna kai kawo suna siyo kayayyaki daga nan zuwa can suna sayan kaya daga kasar su kai can wannan ni'ima ce ubangiji ya musu to amma maimakon su bauta wa Allah saboda wannan ni'ima din sai ya zama suna bauta ma wani Allah lati fali abudu rabb hadha albayt to su bauta wa ubangijin wannan daki mana alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wanda inda ba dan ubangiji ya ciyar da su ba gaskasar su kasa ce dan dauri fakoci ba ta karɓar shuke-shuke ba gonaki ba abin nan kayan noma kayan amfani babu su a ƙasar amma ubangiji ya kawo musu kayan amfani tujba ilayhi samaratu kulli shay ya'yan itatuwa daga ko ina kawowa ake yi ya zama na wani abun ma za ka je wani gurin ba za ka samu amma in ka je garin maka sai ka samu abun kuma har yanzu kula da abubuwan da ake ci na kayan marmari a kasar a kasar a kasar maka ai ba su suke shuka shi ba kawo musu ake daga daga taki daga Syria daga Jordan daga Masar duk daga nan ake yiwo abin da ta kawo sai ka ga an haɗa musu kayan amfanin kowace ƙasa ka je ka samu kai kace a nan ake noma abin wanda kuma kai musu ake yi kai ga ƙasar ku da ƙasar abin nan noma ga ruwa Allah ya maɗaukin sarki ya ba ku ya ba ku kuma ƙarfi majiya ƙarfi amma kuma ba ka samu wannan ni'ima saboda mutuwar zuciya kuma ubangiji bai so ku da hakan ba to saboda ka wannan ni'ima ce ubangiji ya musu maimakon su bauta wa Allah saboda wannan ni'imar da ya musu suka rika bauta ma wani ba Allah ba to shine baddalu ni'matallahi kufran wa ahaddu qaumahum wa ahaddu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanen su wato daral bawar gida na halaka gida na halaka shine abinda Allah ya fassara shine jahannama wace jahannama shine gida na halaka wato suka jefa al'ummar su cikin halaka akwai mutumin da ake kira Amr ibn Luhay balarabe ne balaraban makka kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan wato shugabanni na garin makka wannan mutum shine farkon wanda ya fara kawo gumaka ƙasar makka da da can mutanen makka ba su san gumaka ba ba san wani abu bautar gunki ba suna nan dai ga su ga su nan baina baina irin wanda da an zo da wuri sai a samu kansu to kawai da ya fita ya wace ya wacen shi ƙasar sham sai ya je ya gano inda ake sassaka gunki sassakar ta ba shi sha'awa ya ga an sassaka gunki ya ya ba shi sha'awa gashi nan kamar mutum kamar zai yi magana kawai sai ya so ruru sai ya zo ya sa hubal a saman ka'aba ya kawo wasu gumakan a gefen ta biyu ya saka daga nan laraba ya jawo hankalin zuwa su rika bauta wannan gumakan sauran kabilu na larabawa da suke gefen maka su ma sai suka kwaikwaya sai kowace kabila sai ta yi gunkinta da za a ce wannan gunkin na kabilar kaza ne wannan gunkin na kabilar kaza ne kaga shi wannan mutum shi ne farkon wanda ya fara kawo bautar gunki cikin larabawa ya canza ni'imar da Allah ya musu ta zaman lafiya ni'imar da Allah ya musu ta 'ya'yan itatuwa ni'imar da Allah ya musu ta sanya jama'a suna shauƙin ƙasar su sai ya maida sai ya canza ta da kafirci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar da ibnu ishaq ko ibnu abi asim suka ruwaito a cikin littattafansu Nabi sallallahu alaihi wasallama abin nan ya turwato daga Abu Huraira Allah ya kara yarda gare shi yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa wani mutum da ake kira Aqsam ibn al-Jaw Aqsam ibn al-Jaw Annabi ya ce da shi ya Aqsam ra'aytu Amr ibn Luhay ibn Qami'ah ibn Khunduk yajurru qasabahu fi an-nar ما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani mutum da ake kira Aqsam ibn ibn al-Jawz yake cewa ya Aqsam na ga Amr ibn Luhay wato wancan mutumin da ya fara kawo bautar gunki ta Larabawa yace na ga wannan mutum a cikin wutar jahannama yana jan kayan hanjinsa a ciki yace da shi ban taba ga mutumin da ya kama da mutum ba kamar yadda kai kai kama da shi shi ya kama da shi mutumin da ya haka ce ya rasulullah asa an yazurra ni shabaha asa an yazurra ni yace ya rasulullah kada kuma kama da muka yi shi ji za a ce mun yi kama shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace la innaka mu'minun wa huwa kafir kai mu'mini ne shi kafiri ne shi huwa awwalu man ghayyara ni isma'il shine farkon wanda ya canza addinin annabi isma'il alaihi salam fa nasaba al-awtan ya kawo gumaka ya dasa a cikin ka'aba wa bahara al-bahira wa tayyaba al-sa'iba wa wasala al-wasila wa hamal har ya bai da wasu dabbobi dabbobi ne na allolin su ba za a taba su ba ko dai a sake su su yi yawo ba wanda zai taba su ko a tsaga kunnen su ko kuma a hana kowa wato dora musu kaya ko amfani da su ko a fi su duk shi ya fara kawo waɗannan ibadodin a cikin larabawa saboda haka sai ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na ganshi a cikin wutar jahannama ya jurru qasadahu yana jan ɗan hanjinsa a ciki to shi ne Allah yake cewa ja'alu lillahi andada sun sanya wa Allah kishiyoyi li yudillu an sabili domin su batar daga tafarkin Allah wato sun sanya wa Allah kishiya liyudillu an sabili dan su batar da mutane daga tafarkin Allah tafarkin Allah shine umarni da ubangiji madaukakin sarki ya kunsa a cikin littafin sa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umarni da hali tsarin rayuwa da ubangiji ya bayar yi kaza bar kaza yi kaza ibada ce bar kaza laifi ne wannan shine sabilullah shine hanyar Allah shine tafarkin Allah shuraka da ake bauta musu wasu abubuwan bauta da ake bautawa ba Allah ba suna ba da umarni ba sa ba da umarni suna hani su ce sun hana abu kaza ba sa hana ba sa umarni ba sa hana ba wani tsarin rayuwa da suke bayarwa gunki ne sassaƙa ce itace ne dutse ne wanda kai ka sassaƙa kayan ka kosawa kai aka sassaƙa maka ka san mai sassaƙawa don haka ba su da wani umarni da suke baka ko su hana ka to ba su da tsarin rayuwa Allah shi yake da tsarin rayuwa to amma sai ka mai da su abun bauta ka bar bautar Allah kaga wannan yana nuna cewa dan adam yana barin Allah da ya rike wasu saboda ya bar dokokin ubangiji kai ya yi yana da dokokin ubangiji din nan akwai takuruwa akwai matsawa a ce yi kaza bar kaza yi sallah yi azumi yi zakka yi gaskiya yi amana kada ka ci a ci amana kada ka ya yanci kar ka zalunci wani kar ka shirba kar ka yi kaza kar ka yi kaza sai ga an dora masa wani nauyi to gara duk ya ce ya kafirce ma wannan abun bautar gaba ɗaya ya je ya rike wani abun bautar da ba zai sa shi ba ba zai hana shi ba amma in ba haka ba ai su waɗannan shuraka ɗin da suka riƙa suka daidaita su da Allah ba ba su yi halitta ba ba su halitta sama ba ba su halitta ƙasa ba ba su halitta ruwa ba ba su yi su ba ba su yi kansu ba balarabe zai rika bautar gunkin da ya yi shi da dabino dabino ne zai kama ya kwaba ya gina gunki yana yawo da shi yana bautarsa in ya ji yunwa kuma ya cinye kayansa kaga ya ji yunwa kuma ya cinye allah kuma gobe ya yi wani ce na jiya na cinye shi wannan sabo da ɗazalai shi wato duk mutumin da baya bautar Allah ko bai san akwai Allah ba wannan ya fi kowa hauka duk hankalinsa da ake gani da shi mahaukaci wato wanda yake ya san Allah ya san haƙƙin Allah ya san sifofin Allah wannan shine mai hankali amma wanda duk bai san Allah ba to mahaukaci ne ko me ya mallaka na ilimin duniya ko science ko technology ko wani da suka gaba ga mutumin mutumin India a ce maka wannan professor ne a harkar likitanci ko a harkar engineering ko wani abu kama da haka yana tafiya kawai zo an population ya zo wucewa da shanunsa ya fito daga motar sai faɗi ya sujjada gaban saniya ya koma cikin motar dan Allah wannan mai hankali haka wannan mahaukaci ne wato wai ya ga ya ga Allahnsa ya ga saniya Allahnsa dan haka zai gaishe ta to kaga wannan duk irin kwakwalwar da yake da ita ta duniya ta tsere-tsere ta nazarce-nazarce da gane-gane duk ta zama kwakwalwar banza tun da bai san Allah ba sai ka gan shi yana hausa yara an sun gan shi ma za su rika tunanin wannan fa me yasa da shi to shine Allah ya ce wa ja'alu lillahi andada sun sanya wa Allah kini kini anniddu kini shine wanda zaka ce daidai yake da wani wani daidai yake wani niddun wani wani daidai yake da abinda suka sa wa Allah kuma ba kininsa bane babu wani abin da zai yi daidai da Allah wala bi kullu kufuwan ahad babu wani abin da zai yi daidai da Allah li yudillu an sabilihi dan su fatar da mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce qul tamatta'u ku ji dadi ku dan ji dadi ku dan saka kuwala wato umarni ne anan amma umarni ne ta tahakkumi amrun ne ta tahakkumi tunda idan muka ce bin umarnin Allah shine da shine ibada to dukkan umarni yake umarni na ibada nan da Allah ce qul tamatta'u ku ji dadi ku sakata ku wala ku bar lalle idan suka sakata suka wala sun yi wa Allah da'a a wannan umarni ne ta hakkumi wato suna ganin abin da suke ciki din nan shine jin dadi shine holewa sun rena kowa suna ga kowa bai san jin dadi to abin da suke yi jin dadi ne to Allah ya ce to ku je ku ji dadi kaga akwai kamar i'malu ma shi'tum Allah ya ce to i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da kuka ga dama kamar kana yi wa ɗanka faɗa yana ta yin abu ya ƙi dainawa kana faɗa can ka ce da shi je ka yi sai ka ci gaba ci gaba kaga anan ba umarni ne kake ba shi ne ya ci gaba ba a kana tsoratar da shi barazana kake masa ma'ana ya ci gaba ya ga abin da zai zo baya to shine wannan umarnin qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar domin makomar ku dai zuwa gare zuwa gare ma'ana duk yadda za ku ji daɗin duniya ku je ku ji daɗin ta ai tana da ƙarshe tana da ƙarshe idan ma mutum zai shekara dubu a duniya ƙarshe dai akwai ranar da za a zo ce ba shi ya mutu ashe kaga in ka kiyasta da yadda zai je lahira ranar da babu lokacin da babu mutuwa gurin da babu mutuwa sai kaga cewa ashe wannan dan jin daɗin ba jin daɗi ba shi yasa a wani guri Allah ya ce numatti'uhum qalilan thumma nasarruhum ila azabin qalil qala wa man kafara fa umatti'uhu ثم أضطره إلى عذاب النار to ubangiji ya jiyar da su ɗan daɗi kaɗan numatti'uhum qalilan na jiyar da su ɗan daɗi kaɗan mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adab ash-shadid bima kanu yakfurun shi ɗan jin daɗi ne kaɗan la yughurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad shi jin daɗi ne ɗan kaɗan duk jin daɗin da yake da ƙarshi to ba wani jin daɗi bane da ya kamata ɗan adam ya wahalar da kansa a saboda shi jin daɗi ne wanda zai zo ya ƙare ƙarshe kuma abin da zai biyo bayan sa nadama sannan kai ɗan adam baka san yaushe mutuwar da za ta zama mafi azabar da ubangiji ya yi wa ɗan adam a nan duniya shine ya ɓoye masa ranar mutuwarsa dan jarraba wato jarraba da ubangiji zai wa dan adam ta tabbata shine aka boye maka ranar da za ka mutu gashi dai shi ya halice ka shi ya halice rayuwar da mutuwa amma sai boye maka khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala domin a dalilin wannan ruwa da ya yi ka da ko mutuwar da ya sa za su iske kanan gaba za ka iya gane cewa wane ne zai ci jarabawar da ubangiji zai masa saboda haka kaga lokacin da kake jin daɗin nan ba ka da tabbas cewa za ka daɗe ta yi sana ana tsakiyar shagali da ɓarar rajewa ɗin ubangiji waɗanda kusan jiya da karɓuran sau nawa mawaƙi ana yana kan abin abin waƙarsa yana cikin waƙa mutane na ihu a ga yayin da jiki ya faɗi ko shi ke ko wani mawaƙi ana ce shi tsalal madda duk shekara daman za su a gayyato su daga ko'ina yana tsakiyar waka kawai abu ya yake jiki ya bar shi kenan to kaga wannan wace irin mutuwa ce shi kansa ba da san cewa anan zai mutu inda ya san zai mutu a ranar karshe ka ganshi ya shiga daki yana ta jin sarni yana ta yan salloli yana ta yan hawaye to kaga baka san ba san da zaka mutu ba ashe ya kamata koyaushe ka zama cikin shiri wannan shi zai nuna cewa ka ci jarabawa duk lokacin da mutuwar ta zo ta same ka cikin wani yanayi mai kyau mai daɗi wanda kai ma za ka gamsar da zuciyarka shi ne Allah ce kul tamatta'u ku ji daɗi fa inna masirakum ila an-nar domin makomarku zuwa ga wuta ke menene amfanin daɗin da makomarsa wuta ne kaga ba daɗi ba kamar wahalar da makomar ta jin daɗi kaga ba wahala ba ce to haka nan daɗin da makomarsa wahala ce to ba daɗi ba ne الله يقول لعبادي
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allah ya ce kul li ibadiy alladhina to bayan an faɗi waɗanda suke kafirai sai ubangiji kuma aka ya dawo da akalar magana zuwa ga mu'mini Allah ya ce manzon sa kul li ibadiy alladhina amanu ka ce wa bayina waɗanda suke imani yuqimu salata su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a koyi da bayyane من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال تنجبان ونيني يزو وأن باب شريكي أتشكنسا باب كما أبو تكا وبنجي يتي وأن صلى الله عليه وسلم كجيا وباينا قل لعبادي وأنا إضافة في تشريك wato ubangiji ya da bayan zuwa ga kansa don ya girmama su ne ibadun rahman da Allah yake faɗa wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardi haula wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wannan idafa ce ta tashrif domin mutum ko dai ya zama abidun lillah ko ya zama abdun lillah dole sai ya zaɓi ko ya zama abid ko ya zama mu'abbad ko dai ya zama mai bautar Allah ta ganin damansa ta ya zaɓa ta yana so ya bauta wa Allah dan Allah ne yake ya bauta masa shi kuma ya ga ya kamata ya bi umarninsa ko kuma ya zama mai bautar Allah ya ki ko ya so ɗau'an ɗaukar ha ya ki ko ya so ta hanyar ya rika bin dokokin da Ubangiji ya halicce shi a kansu wanda ba shi da iko ya mutu saurin kai to Ubangiji ya ba wa ɗan adam wata dama da inda zai yi zaɓi ya ce ina iya yin kaza zan yi kaza ba zan yi ba ubangiji ya ba wa dan adam wannan dama sannan akwai inda ubangiji kuma ya nuna wa dan adam shi fa bawa ne kada waccan damar da aka bashi ta sa ya rika jin cewa shi ya fi karfin Allah kamar Allah ya ce da shi to in kana jin ka fi karfi na domin a umarni na na shari'a za ka ƙi to ka ƙi bin umarni na na halittar da ne da kai maka nan ne za ka iya nuna mun cewa kai ne taurin kai kai ka isa ka ce da ni da don haka ka ce ba za ka shaƙi iska ta ba ka ce za ka yi bori kai iska ma ba ka so ba za ka shaƙa ba ka ko ka so dole ka shaƙi iska ka ce ba za ka ci abinci ba kai kayo wa Allah bori tunda Allah ne ya yarda a ci abinci ko shi ya yi ɗan adam a kan ya ci abinci ka ce to ni na daina cin abinci ko ka daina shan ruwa ko ka daina barci ko ka daina tafiya da ƙafafuwanka ce kai da kanka za ka rika tafiya ka daina takawa da ƙafafuwa da kai za ka rika tafiya ko hancin da kake shakar iska da kake ka daina shaka da hanci tun da dai tsarin Allah ne wannan arka shaka da hanci kai za ka yi kawaye ta kunna za ka rika shaka ko a baka abinci maimakon ka kai baki kaga ka ka tura hanci ko ka tura kunni ka ce kai za ka yi wa Allah tawaye to in baka isa kai tawaye a nan ba ya za ka zama ba bawan Allah ɗin ba dole kana nan a bawa in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda kowa da ke sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana bawa haka ko ka so sai ka je wa Allah a matsayin ka na bawa don haka akwai bayan Allah wanda ubangiji yake cewa da su bayina domin wannan kalmar ta bayina din girmamawa ce shi a gurin saboda sun miƙa wuya ga Allah bisa da suna so ba wai dan an tilasta su ba sun bi dokar ubangiji sun bi shari'ar ubangiji sai ubangiji yake jingina shi zuwa ga kansa sune ibadur rahman bayan Allah na kwarai to ka zama bawan Allah da irin wannan sifa babu shakka wannan ba karamin matsayi bane shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abin da yake so a ce da shi Abdullah Abdullah shi yasa Allah ya san ambatansa da sunan bawan Allah a gurare manya-manya inda ya nuna masa ayoyi daban-daban subhanallazi asra bi 'abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu haka gurare daban-daban ubangiji suka kiransa da bawansa bawansa saboda kanta wannan kalmar ɗaukaka ce ka ce kai bawan Allah ne saboda haka wannan izafa ce ta tashri qul li ibadi allazi lazina amanu ka ce wa bayina waɗanda suka yi imani ubangiji ya sifanta su da waɗanda suka yi imani domin su ne za su ji umarnin da zai yi wanda bai yi imani ba ba zai ji umarnin da Allah zai yi ba shi yasa aka sifanta bayin waɗanda suka yi imani yuqimus salata ay li yuqimus salata akwai lamul amri mahdufa an li yuqimus salata sai tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azalta su sirran wa alani a koye ko a bayyane wato su tsayar da sallah sallah tana daga cikin manya-manyan takali wato nauye-nauye na ibada da Allah ya kora wa ɗan kuma tana ɗaya daga cikin abin da zai gyara zuciyar ɗan adam su gyara rayuwarsa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sallah ta zama qurratu aini wajo ila qurratu aini fi salah yake cewa an sanya farin ciki na a cikin sallah yana cewa arihna bis salati ya bilal tayar da sallah don mu samu wani hutu a zuciya idza kana idza hajabahu amrun fazi'a ila salah idan wani abu ya dame shi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya yayi gaggawa zuwa ga sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya sallah ta zama masa wani abin jin daɗi lokacin da yake ji lokacin yake jin daɗi yake jin hutu mu kuma lokacin da muka gama sallah ne muke cewa mun huta sai ka ja ce kai bara in sallah ba huta wato yanzu yana cikin sallar wani nauyi yake yi amma da ya gama sai ya huta to bayan Allah na kware su a cikin sallar suke samun hutu sanda suke sallar ne suke hutu in ma sun ji damuwa da gajiya sai su kama yin sallah to wannan sallar ita kuma ta ba su za su ba su hutu shi yasa Allah ya istaeenu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah don haka sallah ibada ce babba kusan dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa bawa za ka ga akwai su a cikin sallah akwai su a cikin sallah akwai kalmar shahada a cikin sallah sannan a cikin sallah akwai ibada ce badaniya za ka yi amfani da ƙarfin jikinka kamar yadda kake haji haji ka ga da ƙarfin jikinka ke yi ka yi ruku ka ɗago abin nan a sallah haka nan a haji da jikinka kake yi to a sallah ma akwai wannan sannan ibada ce ruhiyya domin zuciyarka a lokacin da kake gaba ɗaya dole ka mai da ita zuwa ga Allah Allah kake tunani kana jin cewa ka sa ubangiji ne a gaba saboda ka duk kusan gabanka da jikinka gaba ɗaya lokacin da kake sallah duk gaba ɗaya ka sallah ba shi da Allah don haka sallah tana gina mutum sannan kuma tana ba da tarbiyya ta zamantakewa ne abubuwan da suke cikin sallah yawa tarbiyya ta zamantakewa tarbiyya ta shugabanci tarbiyya ta siyasa dan hatta a cikin sallah kaga akwai nuna shugabanci yadda za ku zo ku bi liman guda ɗaya ko min yawan kuna bayan liman ɗaya ba za ku yi ba wani abu sai ya yi in ya yi kuma ku yi irin nashi ba za ku irin naku ba ba zai yi liman ya ruku ba kai ka tafi sujjada a ta sallar ta ba dole irin abin da ko ba zai yi ba kai sai ya yi haka ba za ka salarci ba sai ya salarci da ka salarci to ka ɓata sallar duka haka za ku rika biyayya sannan za ku samu haɗuwar kai wato za ku samu kanku guri guda sannan makoci zai zai zai ga lafiyar makocinsa domin masallaci yana haɗa ku wanda yake cikin bukata za a gane yana cikin bukata domin za a ga yanayin da yake ciki kuma haka abubuwa da yawa na zamantakewa sallah ta ku shi yasa ubangiji madaukakin sarki ana ya gabatar da ita kullu ibadu yuqimus salah su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azurta su sirran wa alani a ɓoye ko a bayyane wasu malamai suka ce a ɓoye ana nufin wato sadaka ta tsatsawuyi sadakar da za ka yi ta tsatsawuyi wacce ba ta farilla ba to sai ka yi ta a ɓoye domin wannan zai fi nisan da kai da gariya sannan kuma zai fi taimakawa shi wanda kaiwa ba tare da ta zuba masa da mutuncinsa domin a bai cikin jama'a ka kira ka kai ya ga ungo har ka mutum ne wanda baya son a ga ka ka ka zo masa da da mutuncin ka kamar a tattare ka ka tsare masa mutuncin ka kai ma ka tsare kan kare gariya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake fadar wanda zai bada sadaka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ما أنفقت يمينه ya ba da sadaka ya yi ta a koyi ta yadda hannun hagu ma bai san abin da hannun dama ya bayar ba saboda koyi ta kaga wannan sadaka ce ta sirri suka ce alaniya kuma ta bayyana ita ce sadaka abin nan zakka ita wannan yana da kyau ka bayyana ta dan alal akalla ka fita daga zargi saboda in kana da dukiya ba a san sanda kake sadaka ba kake fidda zakar ka ba mutane za su ta surutu a kan wanda ko ba da yi ya fi zauna kai da kuma nan kun taba jin ku yayin ta Allah ya wasu kudi yau shekara kaza muna tare da mu kuma Allah ya ba shi ma kudin kudi amma ba taba fidda zakka ba sai ta tsire maka albarka har ka dau alhaji amma da kana yi suna zuwa kana san musu to su za su sai maka addu'a kullum za su sai maka addu'a Allah ya haɓaka da dukiyarka don baɗi ma ka kara don ta baɗi ta fita bana saboda haka musulunci da ya zo sai ya sa zakka tsakanin masu akwai da wanda ba su da shi don a haɗa zakatansu a haɗa kansu kamar yadda abin nan Ahmad Shauki yake cewa جاءت فوحدت الزكاة سبيلها حتى التقى القرماء حتى التقى الكرماء والبخلاء أنسبت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء شاف مسلم شيازو sai ya haɗa tsakanin al'umma ya haɗa zukatan masu kuɗi da wanda ba su da shi har ya zama saboda musulunci da yadda ya zo da zakka har ba za a iya bambance marowaci da wanda ba ya da ruwa da wanda yake mai kyauta saboda shi ma marowacin ya yarda da musuluncin zai fitar da zakka duk shekara za a ga ya fito yayi zakka sai mutane su kasa gane ba farwaci don suna ga yana fito kudin sai yana bayar shi da banda yake kyauta sai suka kusa haɗe ba su zama daya musulunci shi ya zo da wannan ce an sabda ahlal faqr min ahlil ghina wanda suke masu wadata sai suka samu kwanciyar hankali babu rigima tsakanin su da wanda ba su da shi dan suna ba su za ka kullum sai dai su ta musu addu'a Allah ya wace arzikin ka Allah ta albarka a cikin saboda gobe ma in shekara ta zagayo ka kuma ba su kaga an samu kun zaman lafiya tsakanin wannan bangare da wannan bangare ai ki law anna insanan takhayyara billatan maqsar illa dinaka al-fuqara da za a ce ga addini ga wannan addini ga wannan addini a zaba to za a ga duk talakawa addinin manzo Allah za su zaba saboda shi ne yake da zakka ga mu a kiran zakka akwai zakka ba wani zakka in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana shi yasa fasto dole ya kwata da ƙarfi dole ya kawo abin da rika ba da list ana kana zuwa kana kana ba da donation din ka duk sati in ba haka ba ko addu'a ba ne shi yasa wani arni da ya shigo arewa ya zo masallacin juma'a ya ga yadda ake cika ya cika fastan masallacin ne na kara ya dauka ya dauka yadda suke a can kudu cocin da aka cika fassan ya mutu sai ga juma'a ya gaji aka ci aki ne sai kai wannan fassan ya kara duk da wannan fassan ba kila ya fi kowa da lafiya a gudu Allah ya ce wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sannan bayar da zakka alaniya a fili zai taimaka wanda baya ba da zakka din ya kunya idan aka ga makoci da makoci dukkan su Allah musu wadata wannan duk shekara ya fitar da zakka ya kira jama'a ya raba musu wannan kuma ya yi to kaga abin da yake faruwa din nan yana ga wannan yana yi shi ma wata rana sai ga kai zaman lafiyar su shi ma ya rika yi ka mutumin ya jawo man kaga dole zai rika fitar duk jama'a gari da sai kallo na ciki kaga ya taimaka masa don haka fitar da ita alaniya na farko zai zaka kaɗe bakin surutun jama'a sannan kuma zaka sa wani wanda baya yi shi ma ya kwaikwaye ka yayi Allah ce min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khilal kafin ranar da babu hada-hada ta saye da sayarwa ta zo ita ce ranar kiyama dan adam yakan samu a nan duniya ta hanya biyu ko ta hanyar saye ko kuma ta hanyar kyauta ko dai ya saya gurin wanda yake da shi ko kuma a bashi kyauta ko in ya bayar kyauta yana tsammanin shi ma za a dawo masa da irin kyautar da yi wata rana saboda haka yana da hanyar da zai samu ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar saye da sayarwa to a ranar gobe kiyama ba abin da za ka samu ta hanyar saye ba wanda zai zo ya ajiye aikin ladan da ya ce idan akwai mai saye ya zo siya babu shi kowa ne ma yake sannan ba wanda zai maka kyauta ba wanda zai ɗauka ya yi maka kyautar abin da ya yi wannan su tako tako yawman tako tako yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تج- لا لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ubangiji ce ku ji tsoron ranar da uba ba zai iya taimakon ɗansa ba ɗa ba zai iya taimaka ubansa to idan ɗa ba zai iya taimaka ubansa ba uba ba zai iya taimaka ba ka gaya wa zai taimaka maka babu rabitar da ta fi wannan babu alaƙar da ta fi alaƙar ɗa da uba amma ɗaya ba zai taimaki ɗaya ba ya waddu almujrimu law law yaftadi yawma idhin min azab yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه فدوبا سبو ده هوكا شيء ورانا gobe kiyama da da arne zai wanda bai je da mutum ba zai rika burin ina ma ya ba da ƴaƴansa duka a sa su ta shi gaba inda za a ce to ka kawo ƴaƴanka ƴaƴanka nawa ne ce ƴaƴana goma sha bakwai ce to za ka ba da su a sa wuta kai kai sai zan ba zan ba a sa su ne gaba aljanna wa sahibatihi da matarsa wacce yake cewa ko ke ko rijiya a rana a ce to ko za ka ba da matar nan taka da kafa so sama da kowa ko kai faɗa da babanka da babanka a kanta ya ce eh a ɗauke ta a turai da ni a kyale da tafa idan ba a karɓa ba wa fasilatihi da ke tuwi ce to kabilar ka gaba ɗaya eh zan bayar duk kabilar ta duk kabilar ka ta tafi wuta shi ya tafi aljanna karshe haukansa in yi hauka ya ce wa man fil ardi jami'an kai duk aka kowa ma wuta ne ta ba to lokacin da dan adam zai wannan hauka cewa yau da zai fito da kayan sai kasa ya ce a saya ko ko ya ce zai ma wani kyautar kayansa sai kaga ba zai yi ba shi yasa ubangiji ya ce to ku ciyar tun anan ranar da babu wanda zai ba ku ta hanyar sayarwa babu kowa da zai ba ku ta hanyar kyauta saboda abota da suke tsakaninku shine ma'anar min qabli an yake yawmin la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ranar da babu ceto babu abin da tsaye da tsayewa babu kuma abota a cikin wannan yini kowa ta kan tsaye fal yawma la yuqadu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru da ku da kafirai babu wanda za a karɓi fansarsa a wannan rana shi kaga babu maganar fidiya wato a ce bara a fanshi mutum za ga an yi mutuwa sai ta zo a fiddawo wannan ba ba shi da kyau akwai ma nuna mummunan mummunan abin nan fata da kake wa mamaci wato yana cikin wani hali yanzu za ka fanso shi daga gurin wa za ka fanso shi an yarda a yi wa mamaci sadaka sadakan nan ka yi sadaka a kan Allah ya kai masa ladar a mizani an yarda a yi masa addu'a an yarda in bai je hajji ba a je a yi masa hajji a madadin wanda duk shari'a ta zo da wannan amma ba a ce a zo a yi sallah a ce an ba shi sallah ce ko a zo hatta azumi nassin da ya zo yana magana ne akan azumin bakanci mutum ne ya sha alwashi cewa idan ya samu kaza ko Allah ya bashi kaza ko ya ɗauke masa kaza zai yi azumi na kwana uku ko na kwana hudu ko na wata ɗaya sai ya zo ya samu abin da yake so kuma ya mutu bai yi ba to shi ne man sama wa alaihi saumun sama an huwariyu wannan shi ne nassin da ya zo fi saumin nazari kamar da zo a wasu turo a wasu ruwayoyi za ka mutumin da yake da azumin ba kanci a kansa shi ake raba masa ba azumin farilla ba mutumin da a rayuwarsa yake yin azumi da ransa da lafiyarsa ba wani uzuri sai bayan ya mutu a zo a ce a taro a yi masa azumi wannan ba zai ba zai ba zai biya masa azumin da yake kansa ba ko baya sallah sai bayan ya mutu a ce a yi masa sallolin da ya bari wannan ba zai amfane shi ba saboda haka babu wani wanda za ka iya cewa za ka fanshi mutum daga azabar Allah ba ba wanda zai iya fansar wani daga azabar Allah sai dai kai masa sadaka da fatan Allah ya kai masa ladan wannan kuma wani abu ne daban ba sunan shi ke jawo ba sannan Allah ya ce Allah mu zai falaka samawati
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
to ana ubangiji madaukakin sarki yana jawo hankalin waɗanda suke bauta ma wani ba shi ba ko suke faɗa ko suke inkarin uluhiyarsa cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ko suke inkarin uluhiyarsa cewa ko ba ma Allah to ubangiji ya jawo hankalin su a cikin waɗannan ayoyi inda ubangiji ya faɗi dalilai guda goma dalilai guda goma waɗanda suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma shi ne wanda ya cancanci abota ba domin waɗannan dalilai ba mu shakka kowane dalili kwaya ɗaya ka ɗauka ya isa ya baka gamsuwa a kan cewa Allah shi ne Allah shi kuma kaɗai ya dantanta a bauta to amma saboda a, ni'imar ubangiji ga ɗan adam dan dai a ƙara gamsar da shi ubangiji ya faɗi dalilan har ya kai shi guda wani Allahu da zai khalaqa samawati wal ardh ubangiji shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wa anzala min as-samai ma'a ya saukar da ruwa da girbi fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lahum ya fitar da ƴaƴan itatuwa bihi ta hanyar wannan ruwa rizqan lahum dan ya zama arziki gare ku wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan ya hore muku jirgin ruwa domin ya rika gudana a cikin teku بأمره لأمرنا وسخر لكم الأنهار كما يقول القرآن وسخر لكم الشمس والقمر دائبين كما يقول القرآن دوتا دائبين ما تتفيها بعد الحوتاوة وسخر لكم الليل والنهار كما يقول الدليل دليل وآتاكم من كل ما سألتم يباكم دفع أبن لكم روكيش wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku kididdige za ku tsirda ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba innal insana lazalimun kafar lalle kan adam mai yawan zalunci ne kafar mai yawan zalunci idan ka duba za ka ga hujjoji ne guda goma ubangiji ne ba halittar sama daya halittar ƙasa biyu saukar da ruwa daga girgiji uku fitar da tsirrai a ƙasa domin zan abinci gare ku hudu sannan more muku jirgin ruwa wanda zai rika gudana a cikin ruwa da umarninsa biyar sannan ya hore muku abin da koran shida sannan ya hore muku rana da wata suna tafiya ba kakkautawa nawa kenan bakwai wa sakhara lakum al-laila wan nahar sannan ya hore muku laila dare nawa kenan takwas wannan ha ya hore muku yini tara sannan wa ataku min kulli ma ta'tum ya ba ku ayoyi guda goma dalilai guda goma waɗanda suke nuna cewa akwai Allah wanda suke kuma nuna cewa Allah shi kadai ya cancanta a bautawa ubangiji ya kunta cikin wannan aya ko wannan ayoyi guda uku wanda su ne za su zama mahallin darasin mu gobe insha Allah ta'ala Allah mu kuma sarki ya samu dace a cikin mu faɗa daidai a cikin